za a tashi a shi bazurin nada kama ana cikin ma'arifa ne ko da nikira ko ko al'alam za a tashi da bismillah rahman rahim al'alam alami wanda shi ne na biyu daga cikin ma'arifu na biyu a cikin ma'arifu shi ne alami wa kullu ma yu'ayyinu musamma min ghairi qaidin alaman yusamma misaluhu zaidun wa zainul abidin kaza abu hafsin wa ummul mu'minin فالأول اسم والذي بعد لقب وكنية ما سلبه أم وأب وكل ما يعين المسمى دكا abin da zai ayyana mai suna da an faɗa a san shi ake nufi min ƙairi ƙairin ba tare da an sa ƙaidi ba idan an sa ƙaidi wannan ba alabi ba ne yanzu don ka ce mutumin da yake kwana a tsoronka wannan kaga sai da ka sa kai an san in ka ce mutumin da yake kwana a tsoronka za a ganewa kake nufi ko ko mutumin da yake zama a can wajen za a san wa kake nufi to amma wannan kaga ai sai da ka sa kai ne cewa a'a yana kwana ta fuska yana kwana ne ko ko yana zama a can shine aka gane amma yanzu misali da an ce ibrahim mai yanzu suna damu ya fito fili ko ko yusuf mai suna yusuf ya fito fili to a zaman yusuf ma irin wannan ana kiransa alami ana kiran irin wannan alami misaluhu zai mu shi yasa duk suna na abu ɗaiɗai alami ne yanzu misalin an ce gari gari wannan ba alami ba ne tunda duk gari gari ne amma an ce kano wannan alami ne tunda kano ita ce kadai kano zaria ba kano ba ce kaduna ba kano ba ce ko ko aka ce dutse duk dutse dutse ne ko tsauni duk tsauni tsauni ne amma da an ce dala kaga wanda yake da musamman ne ba wannan dala da aka sani ko to dala ashe alami ne dala ashe alami ne ko an ce unguwa duk unguwa unguwa ce unguwa ba alami ba ne ni kira ne amma da an ce gwammaja kaga an san unguwar da ake nufi ko da an ce gwammaja an san unguwar da ake nufi to to wannan sai zama alami kenan misaluhu misalin alami zaidu kamar zaidu wa zainul abidin ko zainul abidin kaza abu hamsin haka na abu hamsin ko umar muminin ko umar muminin wannan alami ne sai dai a gane da farko shi alami ta wani waje ya kasu gida biyu akwai alami shahasi wanda shi ya fi yawa galibin ana magana ma kusan a kansa ake amma dai akwai wanda kuma ake kira alami dinsi alami dinsi to kuma sannan shi alamin nan shahasi ya kasu gida uku akwai wanda yake suna kawai wanda shi ne ba an kawo shi don a nuna yabo ko zargi ba kuma bai fara da abu ko umu ba to wannan sai zama suna akwai kuma wanda yake lakabi shi ne wanda yake nuna yabo ko zargi akwai kuma wanda ake kira alkunya shi ne wanda aka fare shi da abu ko umu shi yasa shi a wannan baitin da ya kawo da yace misalu hu zainun wa zainul abidin kaza abu wasin wa umul mu'minin ya kawo duk nau'o'in uku na alamin shafi zaidu suna ne fal'awwalu su na farko shine zaidu suna ne wanda zai ba da laƙab banda ya zo daga baya kuma shine zainul abidina to irinsa ake kira laƙabi domin yana nuna yabo haka nan kamar kurzu kurzu shi ma laƙabi ne don yana nuna zargi ko kuffatu duk yana nuna zargi kaza abu hafsin haka na abu hafsin to wannan wakon ya tumma sarruhu umun wa abin da ke alkunya shi ne wanda aka fare shi da ammu ko abu kamar umu jamilin ko umu kulsumin ko kuma zama an fare shi da abu kamar abu hafsin to biyu wannan sai a ce alami ne wanda yake alkunya to ismul ishara nau'i na uku na ma'arifa shine sunan ishara limufradin zukira za wa zihi wa zi wa tita ilmu'annasi huzi wa zalika lil musanna bil alif raf'an wa bil ya jarra nau nasban ulif أولئك في الجمع لزين كافي وعند قصد البعد جيء كافي مجرد من لام أو تلاها والاسم للتنبيه قد تلاها وفي أولاء اللام لم تجئ وما سني أو عليها تقدم واسم الإشارة بناؤه وجب ومثله ما استفهمت به العرب آه yi mufradin zukiraza malamai suke cewa akwai kalmomi goma wanda ake nuni da su ga a mutum ɗaya ko ga abu ɗaya amma a cikin kalmomin nan guda goma guda ɗaya shine ake nuni da shi ga namiji shine za shine yace li mufradin zukira za za ana amfani da kalmar don nuni ga guda ɗaya namiji kamar za a kama wannan ya tashi ko za a ja'a wannan ya zo wazi wazi wati wati ta lil mu'annasi huzi ka riƙe kalmomin nan guda biyar da zi da zi da ti da ti da ta ga mace bari ma ba iyakarsu ba kenan akwai ragowar guda hudu shine malamai suke cewa ishara ga mace akan yi ta da zi ko zihi ko zihi ko zihin ko tihi ko tihi ko tihi ko tihin ko ta shi yasa guda tara ne kalmomin da ake ishara da su ga mace guda ɗaya zi zihi zihi zihin ti tihi tihi tihin ta wa zalika lil musanna bil alif zalikuma yana zuwa ne ga tasniya na maza zani su biyu zani mace kuma sai a ce tani su biyu mata bil alif raf'a ana sa alifi in a halin raf'a ne a ce zani kama ko ja a zani ko ja a tani wabil ya jarra na rasuwar kulit an saba da amfani da kalmar da ya a halin jarra a ce mararku bi zaini na wuce wa'annan su bi maza ko mararku bi taini na wuce wa'annan biyu mata haka nan a halin nasba da a ce ra'aitu zaini ko ra'aitu taini ra'aitu zaini ko ra'aitu taini ula'i fil jam'i li zaini kafi kalmar ula'i ta wadatar idan ana so a yi jam'in maza ko mata maza da yawa za a ce ula'i ula'i kamu wayannan ne suka miƙe haka nan mata da yawa za a ce ula'i ula'i kumna wanda kasu da gode jibin kafi idan kana nufin nesa wanda kake nunin yana nesa sai ka sa kafi ka ce zaka ko tika zaka ko tika ko ula'ika ula'ika ko zanika ko tanika fa zanika burhanani min rabbika mujare da millani sai a sa kafin ba tare da an sa lami ba a ce zaka auta laha ko kuma ma da lamin a hada da kafin a ce zalika wal ismu litanbihi suna na tanbihi na ishara katalaha yakan zo bayan ha a ce haza ko hazihi ko ha'ula'i wa fi ula'i lami lamtaji ula'i ba a ƙara lami ba a cewa ula'i laka ba a cewa ula'i laka wa masu ne aka nan zani ba a cewa zani laka sai dai zanika ko tani ba a cewa tani laka sai dai tanika aw alayhi ya taqaddama haka nan idan ha'i da tanbihi ya gabata ba a cewa ha zalika ko da ce ha zaka ko zalika amma da ha'in da lamun ba su haduwa bayan da za a yi ha'in da lamun su haɗu wasmul isharati suna na ishara bina'uhu wajen dole mabni ne ba a yi masa lirari illa wannan zani da tani din wanda su a kama da harafi ya rabu a haƙƙinsu shi yasa ake musu lirabi tunda an yi tasniyarsu tasniya kuwa alama ce ta suna ba ta harafi ba shi yasa su ake musu lirabi ake cewa ja'a hazani ra'aytu hazaini nazartu ila hazaini ko ja'at hatani ra'aytu hataini nazartu ila hataini wa misluhu misalin sa a wajen cewa mabni ne mustafa bihi al-arab shine duk wani suna da larabawa suke amfani da shi wajen tambaya sunaye na istifhami dukkaninsu mabniyai ne saboda sun yi kama da hamzatul istifhami wa alhamza ita ce asali a cikin istifhami yadda suyudi yake faɗa a farida alhamzatul aslu fil istifhami min samma tahtassu bilin idami to sai al-ismul mawsul suna mawsuli inna allazi ma allati mawsulu bi jumlatin amara ha yaqulu مثل الذي في الدار والذي سعى للات والذي لذان جمعا آه وقل لدى تسلية اللذان وثيقة المؤنث اللتان وكل جميع من وما أي وعن مع صفة كالمرتدي لا كالأجل إن الذي حقيقة كلمة الذي موصول موصولي موصولي ne allazi mausuli ne ma'allafi haka nan allafi allazi ga namiji mufradi wato muzakkari mufradi allafi ga mace mufrada in kuma tasniya ne na maza sai a ce allazani kamar wallazani ya tiya ni haminku tasniya ba ta kuma a ce allatani allatani allatani ƙarata ya'uru ana yana koma hajjul latin ga dola an malaha ko abin da ya kama da ita shi mausuli duk inda ya zo dole sai an kawo masa sila wadda silan nan ko dai ta zama jumla kamar misali a fatiha siratal lazina an amta alaihi an amta jumla ce ta fi'ili da fa'ili ta zo silan mausuli ko kuma silar ta zo jumla ismiya a izufin sabbihi guri nawa ne masuli ya zo wanda aka kawo masa sila jumla ismiya guri nawa ne kuma masuli ya zo wanda aka kawo masa sila jumla fi'iliya Allah sai na hum an salati to wace jumla ce ita ismiya aha jumla fi'iliya ko wanda zai kaddara fi'iliya wanda zai aharajar fi'iliya ita ma ko Allah zai ya falan nara fi'iliya to ismiya fa sun kai guda nawa ba bi ake so a yi ba so ake a faɗi ismiya a izufin guda nawa ne نعم عندك أوليهم الذين من صلاتهم تبالا الذين هم عن صلاتهم الذين هم يراؤون الذين هم عن صلاتهم قد أيوكو وشيشة أكو alladina dagaw ay fi'liya ce ko an fare su da fi'li mari alladina dagaw fil bilad wai wanda take ismiya wanda take ismiya a'a ba an tambaye ka zurfewa kawai cewa aka yi ismiya guda nawa ce an malaha ko kuma abinda yake komawa ga jumla ana tsara su da malaha ya ulu abinda yake komawa ga jumla menene ne yake komawa ga jimla kamar jari da majaluri ko zarafi jari da majaluri ko zarafi akan yi sila da jari da majururi kamar me eh? lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard ko kuma akwai ayoyi ko akalla akwai aya daya wadda a cikinta akwai sila sila da ta zo zarafi akwai kuma wadda ta zo jari da majururi wacce ce wallazi na ma'ahu ya zo zarafi to ina wadda take jari da majalolin a cikin sura a cikin wannan ayakai ta ƙarshe dai wa Allah da zina amanu dole ce fi'iliya wata aya ce ta haɗa mausulai biyu ɗaya mausuli aka kawo masa sila jari da majururi ɗayan kuma aka kawo masa mausuli zarafi ma inda kun an kawo ma inda Allah duk da zarafi ne wala yanzu yana lazina sabaro jumla ta fi iliya wannan ko ita da jari da majururi kamar wannan fa wala hu man fi samawati wala man inda hu la yastakbiruna an ibadatihi wala yastatiruna ne yusabbihuna al-layla wan nahara la yafturun to fatara yafturu ake cewa ko yafturu la yafturuna ne ko eh eh la yafturuna ne fuska ɗaya ce a ciki babin atala ne ko babin atala ne ba wanda ya karanta ya fituruna di ya fituruna ne to misalin latifin dari kama a latifin dari to fiddari jari da mazuri ya zo matsayin sila allafi wallazi sa'a ko kuma allazi sa'a sa'a ya zo silar allazi jumla fi'iliya zani su wa'annan jumi'a da allazi din da allati ana musu jam'i billati da lati jam'in lati ya lati allati ko allati a iya cewa lati ko lati haka kuma jam'in allazi allazina sai mu tashi wa kulla da tasriyatul lazani to shi ma kaga jami'ar afzali yana taimaka wajen gano irin kamar matsalar fatara akwai lugar da ta ce ya turu ko ba lugar da ta ce ya turu kawai ko mai masu jalalai ne suna kokarin fadakarwa ko akan irin wannan filar sun zo a ƙur'ani cewa akwai fuska biyu a ciki ko alhamdulillah allah ba mu fahimta allah ba mu gane